بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم علمة الشيخ دليلنا بهذا المحضر والتاتي بنظرة تاتي لنا بالظفر باب wannan babi ne ma ja abin da ya zo fi karahiyati cikin anki itiyanil ha'izi a sadu da mai haila an ki mutum ya sadu da mai haila ikon Allah shari'a duk abin da shari'a musulunci za ta hana sai kaga shi ya fi dacewa a hankali ba haila din nan ga abin da muka aka faɗa wari kaza kaza ko mutum ya zai ke mata amma mai istihaza ba haila ba ce akwai bambanci tsakanin su wannan ya saduwa da ita to an ki mutum ya sadu da mai haila haddasana bundaru bundaru ya zantar da mu haddasana ya haya bin sa'id ya ce ya dan sa'id ya zantar da mu abdurrahman bin mahdi da abdurrahman dan mahdi wa bahazu bin sa'adin da bahazu dan sa'adin qalu dukkan su sun ce حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة يا بن تدمو عن حكيم الأفرمي دقى حكيم الأفرمي عن أبي تميمة دقى أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة شيخ أبي تميمة الهجيمي أكبر دقى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي جراد أمنشن الله سوات أغيش قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى حائدا duk wanda ya sadu da mai haila ya san tana yin haila kuma akan ya halatta haila din ba sha'awar ce ta kasa mallakarsa ba kaza ya san zunubi yake yi kamar yadda hadisi na gaba zai zo amma ya halatta hailan bayan Allah ya ce ka ayi to wannan shi ake nufi wanda ya sadu da mai haila man ata ha'iban duk wanda ya zo mai haila ma'ana ya sadu da ita yana mai halatawa a wimra'atan fi duburiha ko ku ya sadu da mace a duburanta wajen fitowar bayan gidanta au kahina ko ku ya zo wa boka faqad kafara bima unzila ala muhammad ya kafurta da abin da Allah ya sauko annabi muhammadu ma'ana annabi muhammad ya halatta ya haranta wayannan to kuma kamar ya halatta abinda annabi Muhammadu ya halatta kenan sallallahu alaihi wa sallama tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kila sallallahu alaihi wa sallama magana sahabin ce yawa annabi salati suka ce annabi bai faɗi haka ba kila kuma magana annabi ce sallallahu alaihi wa sallama dan annabi Allah ya ce shi yana wa annabi salati mala'iku su ne wa annabi salati kuma duk mu'minai su wa annabi salati to annabi shine shugaban mu'minai ashe an hore shi wa kansa salati daga Allah kuma yana yin masalala suna zuwa alalice na mutu waye sai na Muhammadu din shi yana wa kansa salati saboda Allah ya ce duk mu'minai su shi ma yana yi to ko annabi Muhammad ya faɗe ta wannan yayi ko ko sahabin ne ya faɗa don girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma yayi salati ga annabi abu ne mai girma duk wanda yawa annabi Muhammad salati guda ɗaya Allah zai ma goma malamai suka ce a ajiye tara a ɗauko salatin Allah guda ɗaya auna ta a ma'auni wani ma'auni zai iya aunan salatin Allah guda ɗaya a ɗauko salatin Allah guda ɗaya a auna ta a ma'auni ba wani ma'auni da zai iya auna salatin Allah guda ɗaya to wanda kuma hadisi ya zo wanda ya mun ɗaya goma wanda ya mun ɗari goma kuma Allah zai ma ɗari wanda ya mun ɗari kuma Allah zai ma dubu wanda ya mun dubu za mu shiga aljanna ka faɗa da ka faɗa da shi Allah zai kiyaye shi daga munafunci Allah zai kiyaye shi daga kafurci ciwon zuci Allah zai gafarta zunubansa duk gaba ɗaya salatin annabi salati ne mai girma kwarai da gaske to sallallahu alaihi wasallam qala abu isa turmuzi yace la na'rifu hadha alhadisa ba mu san wannan hadisi ba illa min hadisi hakimin al-asrami sai daga hadisin hakimu dan asrami dukkan waɗannan wajen mutum biyar din nan bundaru da yahaya da abdurrahman bin mahadi da baharazu dukkansu sun karɓa daga hammazu ɗan salamatu shi kuma hammazu ɗan salamatu ya karɓa daga hakimu da al'asram dinna galibi akwai ruwayoyi amma dukkansu sukan faɗawa hakimu da al'asram shi hakimu shi ya karɓa daga abi tamimata al-hujaimi shi ko abi tamimata al-hujaimi shi ya karɓa daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu to abu hurairah ya ce ba mu san wannan hadisi ba sai ta hanyar hakimun al-asrani an abi tamimata daga abi tamimata al-hujaimi an abi hurairata wa inna ma ma'ana haza ma'anar wannan kafurci da aka ce duk wanda ya sadu da mai haila duk wanda ya zo wa mace ta bayanta ba ya sadu da ita ta baya cikin farji ba wannan ba komai har ma lokacin da su musulmi suka yi hijira suka dawo madina da maka larabawa ne tsantsa Qurayshawa ne tsantsa larabawa sun san al'adarsu sun san waye sukan sadu da mace ta baya amma ta cikin farjinta ta baya amma ta cikin farjinta sai na umar wata rana zai ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na halaka ya rasulullahi hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce me ya halaka ka yace jiya na juya siddina sai annabi ya gane me yake faɗa sai annabi ya ce in ce ko ta cikin kafar da ake saduwa da ita ko da ta gaba ne kice manzala ya to menene haka ba komai ba komai ya Allah ya ce nisa'ukum harsul lakum ya matan ku gonakin ku ne na samo yaya fato harsa kuma ku zo wa gonar ku annashi itin ta kaifa shi itin ta ina kuka ga dama amma ta inda dai ake samun ɗaɗin ta inda ɗa yake fitowa ko ka sa da ita ta baya ko ka sa da ita gaba ko zaune ko tsugune ko tsaye wannan kuma ba ruwan shari'a shi dai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yakan bar mace a kwance bayanta sannan ya sa da ita gabanta amma kuma kai an ban ma wannan to da sahabbai suka yi hijira suka dawo madina sai suka suka samu karerayi da yawa ta wajen yahudawa kuma madina akwai yahudawa abin da ya kawo su madina sun zo suna jiran annabin ƙarshen zamani zai zo sun san nan zai yi hijira da haka yahuda suka suka cika madina Allah ya ce falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi amma da annabin ya zo musu suka kafice da shi dan harsada ba wai dan ban san shi ba to shikenan to akwai karerayi wajen yahudawa kala kala to sabbai mutanen maka quraishawa suka suka samu yahuda su cika madina da karerayi cewa duk wanda ya sadu da matarsa ta baya amma ta cikin farjinta in ya haifi da zai haifi da mai harara garki zai haifi ɗa mai hararagarki annabi ya ce wannan duk ƙarya ce hararagarki halitta ce ta Allah wanda Allah ya yi za ko asa da mahaifarsa ta gaba za ta iya haifan wannan duk wannan ƙarya ce to amma wanda ya sadu ita ta duburarta duk da kuma akwai hadisi an ce mutum ya sadu da matarsa ta dubura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tilka lubiyatu sugura wannan ita ake cewa karamar lubi amma dai duk dai haramun ne to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kafurta da abin da ya zo daga annabi Muhammadu Ƙala Abu Isa, Turmuzi ya ce, wa inna ma ma'ana haza, ma'anar wannan kafircin da annabi ya ce wanda ya da mai haila ya kafirta, ko wanda ya zo wa mace ta dubura ya kafirta, ko wanda ya zo wa boka ya kafirta, ma'ana haza, ma'anar wannan kafirci, inda ahalin ilimi wajen malamai, Allah ta gani wai ana kausasa magana ne don ka a yi, ba wai mutum ya zama kafiri ba ne. to kun ga irin wannan karatu shi yake kawo irin mu almajirai da muke taba karatu a wannan zamani sai mu ɗauka kafirci kafirci kafirci wannan kafirci na bautar gunki shi sa kake jin karatu na kafirta musulmi mutum kana kallo yana sallah yana la ilaha illa amma dai sai ka ce kafiri ne in an tafa ka ce ai haka na gani a cikin karatu amma baka bi karatun yanda yake ba kun ga yanzu turmuzi ne ya faɗi wannan turmuzi an haife shi hijira ta uku farko-farkon hijira ta uku ya rasu kusan karshe-karshen hijira ta uku an haife shi hijiran manzo Allah tana da wajen ɗari biyu sallallahu alaihi wasallama bukhari ya dan ba shekara wajen ishirin ko talatin amma almajirin bukhari ne ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara ɗari biyu da wajen saba'in da wani abu kaga yau da rasuwar turmuzi shekara wajen dubu da wajen shekara ɗari da wani abu kaga dai wannan ya yi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwarai ya tarar da Bukhari ya yi karatu hannun Bukhari ya tarar da tabi'i tabi'ina ya yi karatu hannunsu to ya tarar da gangariyan malamai wanda duk abin nan da yake cikin kwamfuta yanzu da duk abin nan da muka cika ɗakuna da littattafai da duk akan wannan malamai yake su suka zubo wannan ilimi na kansu ya dawo cikin takarda to waɗannan malamai turmuzi ya karɓa daga wajensu cewa nufin manzon Allah ya kafirta nan ba wai wannan kafirci na bautar gunki ba saboda kafirci da larabci a cikin qur'ani ya kaso wajen kaso hudu akwai wannan kafirci na bautar gunki akwai kafirci na butulci shi ma walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila Allah ya faranta mutane hajji sai Allah ya ce faman kafara wanda ya yi butulci gashi da kudin gashi da hanyar zuwa amma ya ki zuwa to a gaya mafa inna Allah ganiyun alal alamin Allah ya wadata ba ruwansa da shi ka gana wannan kafirci ba wai ana nufin kafirci na bauta gunki ba ana nufin sa butulci ga ka da kudin ga ka da hanya ba ka je ba to kafirci wa kuma tafa'alu min khairin falan tukfaru duk abin da kuke yi alkhairi Allah ba zai kafirce muku ba to shi kuma Allah kara'a maka kafirci kuma kamar ya wai Allah ba zai ji ba ku lada ba to kuma kamasal gaisi na ajabal kufara da wato Allah ya ce kamar tsiro ne da kafurai suka yi mamakinsa an ce manomi zai tona kasa ya zuba hatsi sai haka ya binne sunansa kafaru wanda ya rike abu shi sa ake cewa da garkuwa mai kifaru ko kafaru sai Allah ya ambaci manomi kafiri kaga wanda zai ce da manomi kafiri wanda bautar gunki saboda yana haka ƙasa ya zuba hatsi to in bai mutum in ba mu san wannan ba da haka malamai suka hana taɓa bukhari kaga yanzu da bukhari ne haka zai rawaito ma hadisin ya baka da inda kai malami to sai ka ɗauka a kan kun gani da annabi ya ce wanda ya zo mace kaza kaza zama kafiri ka irin wannan shi yake kawo irin wannan amma sai turmuzi ya ce wa inna ma ma'ana haza ma'anar wannan kafirci inda ahadil ilmi wajen malamai to kaga da aka ce a wajen malamai kuma ai irin mu ɗalibai ko jahilai sai mu shiru mu bawa yadda malamai suka bare kuma ya rawaito wannan yana daga cikin littattafai shida na musulunci da ba kamar su sai qur'ani bukhari muslim tirmidhi wajen tilin malamai sun tafi wannan shine na uku wa'yansu kuma suka ce a abu dawud da shine na uku sannan tirmidhi na hudu ko ma su waye da tirmidhi shine na hudu sannan ibn majah sannan nasa'i ibn majah wannan su ne littattafai guda shida da duk malaman musulunci suka tafi duk abin da yake cikin su daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama babu tantama a ciki to sannan kuma shauran hadis littattafai da muwadda musnadai duk suna duk gaba da to turmuzi ya ce wa inna ma ma'ana haza ma'anar wannan domin dole ne a yi bayani a irin wannan yau kalmar kafirci kafirci kafirci kafirci yana da sauki a bakin mutane wani zai ce ai karatu ya gani to malamai sun san yadda abin yake su suke rage tension din sun san yadda za a sawa abin roba ya tafi wa inna mama kuma ba sun faɗa don ra'ayin kansu ba ne zai kawo dalili wa inna ma ma'ana haza ma'anar wannan inda ahalil ilm wajen malamai alal tagaliz annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kaurarawa ne faɗa ne dan ka ayi dan ka a sadu da mai haila dan kuma ka aje wa boka dan kuma kar mutum ya sadu da matarsa ta duburarsa to gallazawa ne wa qarruya anan nabi saboda mai malamai suka faɗi wannan saboda an rawaito daga annabi kala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ata ha'idan duk wanda ya sadu da mai haila fal ya tasaddaq bi dinarin to ya sadaka dinare daya idan mun dau zinare a al'adar larabawa da kudin su yake kamar za a ce ya sadaka da naira daya in shi muka dauka dinare darhami kuma kamar sisun kwabo ko rabin naira ka ce ka a ce in ko mun ce a a zinaren kansa ake faɗa to yanzu zinare ɗaya sai a nemi masu sanin awon zinare su za su iya sanin yanzu a kudin duniya zinare naira nawa yake auna to mutum ya sa da matarsa tana haila to sai ya auna ma zinare kudin zinare guda ɗaya naira nawa ne in aka ce naira dubu ne sai ya sadaka da naira dubu kaman kafara ne in aka ce naira kaza ne sai ya sadaka da shi to balaitu saddaq bi dinarin sai malamai suka ce falau kana itiyanul ha'idi da saduwa da mai haila kufuran kafirci na irin na bautar gunki lan yi umar fiye bi kafara da ba a hore shi da kafara ba yanzu wanda kafara za ka inda ba ka ce la ilaha illallah ba ka zama ka shiga musulunci yanzu kafir ya zo ya ce ina so in shiga musulunci za a ce kawo dubu kaza shikenan ka shiga musulunci ai ba wani kuɗi da zai kawo ya shigar da shi sai dai a ce ce ne la ilaha illallah to tun daga annabi ya faɗi ka fara an san wannan kafircin ba wai kafirci ne na bautar gunki ba wato magana ce mai kamar yadda ko sai ka ji uwa ta zagi da ta ce kafiri in ka tambaye ta kafiri ne bautar gunki a ita ma faɗa ne take ta kama wannan hadisin da kenan ba wai kafiri na bautar gunki ba to falau kana ijanu al-haid kufran lan yumar bi bil kasarati wa ba afa muhammad bukhari shehin turmudi shi bukhari yana da tsanani kwarai da gaske almajirin nasa ɗaɗan yace bukhari ya rauna na hadal hadisi wannan hadisi min kibalil isnadi ta wajen sanadin nasa saboda hakimu bin al-asrani ta nan bukhari ya abu amma mai sharhi ya kawo sanadin ahmad bin hanbal ya kawo sanadai da yawa kuma ya kawo abin da manyan malaman hadisi ibn madini ya ce hakimu dan asaramu din nan gangariyar malamin hadisi ne kuma ingantacce ne sika ne amintacce ne abu dawud ma ya faɗi haka ibn hibbana ma ya faɗi haka ya ce to kaga in dai ibn madini ya inganta wannan malami kuma abu dawud ma ya inganta wannan malami ibn hibban ya inganta malamin ce yanzu hadisi ba rauna ba ne hadisi ingantacce ne daga turmuzi ya kawo su ko da ya ji malamin sa da ya faɗa irin ladabi na ilimi zai ce amma malami na dai ga abin da ya ce amma bai hana shi kuma a nasa bincike a ga abin da ya samu to duk waɗannan malamai sun tafi wannan malami ba rauna ba ne kamar yadda bukhari ya to kuma bukhari shine gwani kowace sana'a akwai fararre akwai gwani a ciki sai dai kuma wani zubin gwani yakan ɗan tsananta kaɗan babu wannan babi ne ma ja a cikin abin da ya zo babu ma ja a fi kafarati babun abin da ya zo cikin kafara yanzu wanda ya sadu da mata tafsana haila ya iya bada kafara fi zalika cikin wannan haddasana ali bin hujr ali dan hujr ya zantar da mu aka barana abin da ba a so mutum ya ce halal ne to wannan ya kafurta ya yi kafur saboda ya lalata ayar qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya salunaka anil mahidi suna tambayar ka me hukuncin mai haila kul huwa aze ce ne shi kazanta ne ko cuta ne fa atazilun nisaa ko kauracewa matan ku da saduwa fil mahidi in suna haila hatta ya tuhurna har sai in sun yi wanka fa idza tataharna in suka yi wanka ma'ana suka yi tsarki fatuhunna min haisu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah ya hore ku a Qur'an ya ce ka asadar isu in suna haila to kuma shi sha'awarsa ko wani abu da ya faru ya sada ita ba akan ya halatta ya san zunubi yayi to shikenan yanzu sai tuba kuma sai kuma ya bada kafara wani yana jin ciwon ya fitar da kuɗi akwai kasashen da in kayi laifi ba dukan ka za a yi ba zagin ka za a yi ba amma sai a sa ma tara kuɗi to wani fa akan ya bada kuɗin nan gwara ma kai ya laifin to shi ma anan sai aka sama tare kuɗi ya baza zinare ɗaya حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن خسيف عن مكسام دي أن كربو دغا خسيف شيا كربا دغا مكسام عن ابن عباس دغا عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم دغا النبي صلى الله عليه وسلم في, في الرجل cikin mutumin da ya ka'u ya afka ala imra'ati abu samatarsa wa hiya ha'ibun ita ko tana haila ya da ita kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tasaddaqu bi nisfi dinari ya sadaka da rabin dinari to kaga yanzu sai ya sadaka kuma da rabin naira guda kenan in an tafi a al'adar yadda ake faɗa kuɗi amma in kuma an tafi akan a'a mikiyasun wannan rabin dinari din sai sai ya je wajen masu sai da zinare ya ce rabin zinare kaza ne kuma duk a gaya masa sannan ya fita Allah da zamu fito da amma kuma ana nufin yadda kuɗi yake domin akwai wanda juma'a ta shiga sai ya sadaka da dinare biyu kamar ya sadaka da naira biyu ya sadakar da shi to shi kenan sai ya sadaka da rabin dinare kaga nan kuma an samu sauki rabin dinare حدثنا حسين بن قريش حسين بن قريش يا بنت الدمو أكبرنا الفضل بن موسى فضل بن موسى يا بنت الدمو يا بام العباري عن أبي حمزة السكري daga abi hamzata sukari akan ce da mai sai da sukari sukari akan ce da mai daɗin magana sukari to wannan saboda daɗin magana sa ba wai tallan sukari yake ba an abdulkarim daga abdulkarim an mikisamin daga mikisamin an ibn abbas daga abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza kana daman ahmara in mai hailan nan yanzu jan jini ne ya soma zuwa mata ya soma zama ba haila ba in jininta na haila baki ne yanzu ya soma zama ja yana so zai zama istihara kenan bai kuma zama istiharan ba to fa dinarun sai ya bada dinare guda daya wai za ka na daman asfara amma in ya zama yalo ma'ana yanzu ta kusa tsarki kenan to fa nisfu dinaru sai ya bada rabin dinare abinda ake so da sai ta yi wanka sannan a sadda ita kala abu isa turmudi ya ce hadisul kafarati wannan hadisi na tara dinnan na bada kafara dinnan fi itiyanul haidi cikin wanda ya sadda mai haila an ruya an ibn abbas an karbo shi daga abdullahi dan abbas mawqufan cewa maganar abdullahi dan abbas din ce wa marfu'an kuma an karbo shi maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawlu ba'd ahli al-ilm ba'd malamai haka suka tafi wa bihi yaqulu ahmad ahmad bin hanbali haka ya tafi ya fake fada wa ishaq da ishaq wa qala ibn al-mubarak malam ibn mubarak yace yastaghfiru rabbahu mai mutum ya da matarsa haila dai a san yayi zunubi yayi istighfari kawai wala kafara ta alaihi ba kafara a kansa to kaji wani malami ba kafara a kansa kila shi yana ganin hadisin akwai dan magana a kansa wa qarru ya nahu qawli ibn mubarak an rawaito irin wannan faɗi na ibn mubarak na an ba'adu tabi'ina ba'adin tabi'ai ma da suka karba daga ba'arun wa'in sahabban sun tafi akan ba abin da zai bayar sai dai ya nemi gafaran Allah kai ya koma kuma in dai ba kuma irin wannan hadarin ya kuma samuwa ba minhum yana daga cikin malaman da suka ce istighfari kawai sa'id bin jubair sa'id dan jubair wa ibrahim an-naka'i da ibrahim an-naka'i wa huwa qawli ammatu ulama'il amsari shine fadin malaman garuruwa duka haka suka tafi cewa ya istighfari dai ba sai ya bada kuɗi ba babu ma ja a fi gasar damil haidi babun abin da ya zo cikin wanke jinin haila an sauri jinin haila in ya taba zanin mace to ta wanke haddasa na bin abi umara dan abi umara ya zantar da mu haddasa na sufiyanu bin uyainata sufiyanu dan uyainata ya zantar da mu an hisham bin urwata daga hisham dan urwata an fadi mata bintul munziri daga fadi ma yar munziri an asma binta abi bakarin ita kuma ta karba daga asma ya abi bakarin asma ya abi bakarin ta girma sai da aisha radiyallahu ta'ala anhu da annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar da suka yi hijira suka buya a kogon hira asma inna ita take kawo musu abinci a ce tsakanin kogon hira dutsen da kogon hira yake da maka mul uku ne anna imra'ata asma'u ta ce wata mace sa'alatin nabiyya ta tambayi annabi an saubi ga tufa yusibuhu damu idan min alhaid idan jinin haila ya samu wannan tufa ya za a yi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace hutihi ki kankare shi ki kankare shi inda ya bushe ko goge ki kankare shi sun maqrusihi bil ma'i sannan ki mutsuke shi da ruwa ki hada wajen da jinin ya samu da ya tsinki haka na gaba dinnan a mutsuke shi ana zuba ruwa har ya fita har ya fita sun marishi sannan ki wa shauran yayyafi wa sallifi ki yi sallah a cikinsa to ma'ana a wanke jinin kuma in manzo Allah sa yake a cika hannu sai mace ta kamar wanke tufan ne duk gaba da a dan inda jinin ya samu kawai a dan tattara dan wannan wajen da yatsu na gaba din haka a wanke in kuma an iya sama abin da zai fitar da shi dai ma'ana dai a wanke ake nufi qala yace wa fil babi an abi hurairata a cikin babu in ko mace ta za ta wanke tufan ma wannan haka shari'a ta kan faɗa abu mai sauki kuma kai ka jiyo wa kanka abu wa fil babi a cikin babin an abi hurairata an karɓo daga abi hurairata wa ummu qais da ummu qais bintu hisan qala abu isa turmuzi yace hadisu asma'a wannan hadisi na asma'u fi ghasl dami cikin wanke jinin haila in ya samu tufa hadisin hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa kadik talafa ahlul ilmi malamai sun saba fiddan cikin jini ya kuna ala saubi da zai zama a cikin tufa kowane jini ma fayu salli fihi mutum ya salla da shi qabla an ya gasilahu kafin ya wanke shi qala ba'du ahlul ilmi ba'dun malamai suka ce mina tabi'ina daga tabi'ai idza kana damu idan jinin ya zama mai kidara darhamin kaman fadin sisi ko fadin kwabo falam ya ga silhu bai wanke shi ba sallabi ya yi sallah da wannan jini a adar salata ya mai da sallah ya sake sallah wa qala ba'dhum ba'an suka ce idza kana dam idan jinin ya zamanto a kasara min kadari da hamin ya fi faɗin kwabo ko faɗin sisi haka a adar salata to malam idza kana damu na farko malamai suka ce idan jinin ya zo kuma ku duba ba malamai suka ce idza kana damu idan jinin ya zo mai kidarar darhami gwargwadon faɗin sisi falam ya gasilu bai wanke shi ba hatta sallafi har ya salla cikin sa a adar salata ya mai da shi kamar da muka faɗa a shi wa qala ba'dhum ba'dhum su yace idza kana damu idan jinin ya zo aksar ya fi haka min qadari darham ya fi fadin darhami din a adar salata ya mai da sallah haka su suka ce amma in iya darhami ne ba zai mai da sallah ba wa huwa qawlu sufyan as-sawri shine fadin sufyan as-sawri wa ibn al-mubarak shine da fadin dan mubarak kamar yanzu kai sallah baka san akwai jinin sauro a rigar ka ba to kaga jinin sauro dan abu ne kaɗan ba za a ce ya kai faɗin sisi ko ya yi wannan ba komai ba ya kamar ba to wa'in sun malamai suka ce a ba komai a ciki da ya wanke nawa sahabbai suke yin sallah jin raunukan su na yaki yana zubar jini kuma tufafin su ya shafi jinin kuma haka suka yi sallah annabi ya ce su mai da sallah ba nawa sayan na umaran da aka soke shi a masallaci haka ya yi sallah jinin yana tsartuwa yana zuba a cikin kayansa a sai da ya ya yi wannan sallah amma kuma ba su habin da ya ce masa wannan sallah ta haka bata yi ba suka ce ma'ana dai musulunci yana son tsafta amma kuma wani suma da suka ce ba kamar wannan a ce faɗin kwabo ko in an yi da shi a kaya sai an shi ake ba ma'ana to in kuma ka tafi a wanda suka faɗi wannan in mutum ya ga jinin a rigarsa bai san ake ba ko na haɓo ko na waye ya fi faɗin kwabo dai ko ita matar to a sake walan yuji ba'du ahli ilmi amma ba'arun malamai bai wajabta ba min tabi'in daga tabi'ai ba gairi inda wannan su alaihi adata cewa in mutum ya sallah akwai jini a kayansa bai sani ba kaman fadin kwago ya mai da sallah wa in kana aksara min qadar da suka ce kai ko ya kuma fadin darhami din wa bihi yaqulu ahmadu ahmad bin hanbali haka ya faɗa wa ishaqu da ishaqu wa qala shafi'i imam shafi'i ya ce yajibu alaihi al-ghusl ma'ana dai ya wajaba akan sa ya wanke wa in kana aƙalla min ƙadarin da ko bai kai ƙadarin da ko ɗigo ne ɗis mutum ya ga ɗigon jini ɗis a rigansa ya wanki amma dai ba wai ya mai da sallah ko kai ya mai da sallah ba amma dai addini so yake ya ga tsafta wa shaddada fi zalika shafi iya ce dole ne a wanke dai amma dai اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الهادي إلى صراط سبحان ربك الحمد لله رب العالمين